والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci muna gode wa Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kaddara numfashin mu zuwa wannan safiya kamar yadda muka saba gabatar da darasi cikin wannan masallaci mai albarka yau ma Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon ci gaba da wannan darasi muna addu'a malamin da ya wallafa wannan littafi Imam Zahabi Allah ya haskaka kabarinsa kuma ya nauye bizanin ayyukansa gobe kiyama mu kuma Allah ba mu ikon fahimtar abin da ya rubuta tare da aiki da shi gaba mai mahimmanci yadda malam ya ce at-ta'allumu lid-dunya wa kitmanu ilmi neman ilimi saboda duniya da kuma boyewa ilimi qala Allah ta'ala ubangiji ta'ala ya ce innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati lalle waɗanda suke boyewa abinda muka saukar na bayanai na gaskiya wal huda da shiriya min ba'di ma bayyanahu lin-nasi bayan wato Allah madaukakin sarki ce bayan mun bayyana wa mutane shafi na 39 bayan mun bayyana wa mutane fil kitabi a cikin alqur'ani ulaika yal'anuhumullah masu irin wannan dabi'a Allah ya tsine musu tsinuwar Allah ita ce Allah ya nisantar mutum daga rahamarsa, ya nisantar da bawa daga rahamarsa, wa yal'anuhumun la'inun duk wani mai tsinuwa ma ya tsine masa, illallazi na tabu, to amma dai ba a rufe ƙofa ba, sai Allah ya ce sai waɗanda suka tuba, tabu a raja'u an ma'asiya, suka dawo daga barin aikin saɓan, shi ne tabu, waɗanda suka tuba suka daina wannan ɓoye ilimin suka ringa bayyana gaskiya wa aslahu suka kyautata addininsu wa bayyanu suka yi bayanin gaskiya filla-filla daki-daki wa ula'ika a tubu alaihi Allah maɗaukin sarki ya ce waɗannan kan zan karɓi tubarsu wa ana tawabin rahim Allah ya ce mu ne su Allah masu tuba masu karɓan tuba kuma masu jin kai Ubangiji ta'ala idan ka tuba sai ya farin ciki da tubarka, sai kuma ya ji ƙanka ya maka rahama, domin rahamar Allah ta yalwaci fushinsa da azabarsa. Suratul Baƙara, aya ta ɗari da hamsin da tara zuwa ta ɗari da sittin. Wa ƙala sallallahu Alaihi wasallam, manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yana cewa man ta'allama ilman, wanda ya nemi wani sani. mimma yubtaga bihi waje Allah daga cikin irin sanin da ake neman yaddar Allah da shi ana neman yaddar Allah ne da shi la ya ta'allamuhu illa li yusiba bihi aradan min ad-dunya bai nemi wannan sanin ba sai dai dan ya dan samu wata kadara ta duniya dan ya samu kuɗi lam yajid arafal janna yawmal qiyamah ba zai ji ƙanshin aljanna ba ranar tashin alkiyama mun ji ku ƙanshin aljanna ana jinsa ne tun kafin a isa aljanna da tafiyar shekara ɗari biyar za ka fara jiwowa ƙanshin aljanna to ƙanshinta ma ba za ka ji ba in ga kenan ana kwaɗaitar da kai kai mai neman ilimi ka nufaci Allah da iliminka farko kai nufin yayewa kanka jahilci sannan kai nufin kuma in ka sami ilimin kai ma ka yaye wasu jahilci kai aiki da shi na'am wannan abu dawud da sajastani ya fitar da wannan hadisi lambar hadisi na 3664 da waninsa in an duba sahihul jami' lambar hadisi na 6195 za a samu hadisin saboda haka ilimi ba a ɓoye shi wasu ne suke cewa a akwai ilimi na batini da na zahiri akwai ilimin da kai in baka kai ba ba za ka gane ba suka ce wai kai mahajubi ne akwai ilimin sai arifi arifi shine zai gane wannan ilimin amma kai mahajubi ba za ka gane ba to wannan babu wani abu da za a ce ya shiga duhu duk abin da zai sa ka shiga aljanna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya bayyana maka duk abin da zai sa ka shiga wuta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya bayyana maka a aqida ta ahli sunna wal jamaa ba a boyewa ilimi ba a boyewa ilimi ana bayyana ilimi gwargwadon fahimtar mutane gwargwadon kuma yadda yanayin mutane suke sai dai shi ilimi ana fara shi da kaɗan-kaɗan ne ba zai yi wanda bai yi karatun ƙasa ba sai ka ɗora masa na sama kawai ɗalibi ya zo zai yi karatu a wajenka maimakon ku faro tun daga baƙaƙe sanin baƙi sai ka ce je nemo bukhari kaga bai yi daidai da wannan tsarin ba a'a shine kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna min alkitab ku kasance rabbaniyai wato ku fara da ƙananan ilimi kafin manya to haka ake so sai mutum ya fara da karatu na ƙasa haka yana tashi yana tashi har ya je na sama to wannan kenan amma haka kawai a ce ilimi ne na shari'a sai kuma a ɓoye shi a ce a kai har yanzu baka iso ajin da za ka gane shi ba tukun eh a ɓoye maka shi to wannan ba daidai ba ne ilimi bayyana shi ake yi kuma a tsaya akan gaskiya Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu sai alkhiyana gaba ta gaba ha'inci ha'inci ɗabi'a ce mummuna wanda Qur'ani ya zargi masu irin wannan ɗabi'a bi kulli anwa'iha da dukkan nau'o'inta a khiyanatid din kamar ha'inci na addini malami ne ya san gaskiya amma sai ya ha'inci mutanensa ya danne ya take saboda mi saboda yana samun dan wani mata'i na jin duniya na jin dadin duniya to wannan ha'incin zai dawo kansa awul khiyana fil amanat ko kuma ha'inci a cikin amanoni kai ha'inci kun ga wani tawassuli yayi da irin da amanar da yake da ita ya yi tawassuli da amanar da yake da ita Allah ya yaye masa damuwar da yake ciki saboda haka amana ba a so ka ha in an baka amana to ka rike amana karkace amana domin ita amana a can karkashin wutar jahannama take za a ce je ka dauko ta in ka ci amana ka je ka dauko ta sai ka je ka je can kasan wutar jahannama ka dauko amana ka fito bakin gaba sai ta sibice sai ta koma kuma tafiyar wato shekara 700 ne kafin ka je can karkashin ƙasa saboda haka sai ta koma haka za ka yi ta yi ai ta yi saboda haka in dai ka san ka ci amana to ka tuba ka nemi wanda ka ci amana sai ya yafe maka shi yasa aka yi narko ga matar da ta ci amanar mijinta ta ha'inci mijinta a shimfiɗa sai aka ce a hukuncin da za a yi mata hukunci ne mai tsanani duk yawan al'ummar annabin nan sallallahu alaihi sallam za a raba azabar da za a yi wa al'ummar annabi gida biyu kashi biyu sai a mata rabi a cikin rayuwar barzakh a rayuwar kabari rayuwa bayan mutuwa kafin a isa lahira zango na farko azabar da za a yi wa al'ummar annabi za a raba ta gida biyu sai a mata rabi a kabari kaga ai babban narko ne ko ha'intar miji gobe kiyama kuma shi mijin shi namijin da ya ha'inci ya ha'ince ka a shimfada sai Allah madaukin sarki ya zo da ku ga ka gashi shine aka ce ranar tonan asiri ranar bankada ranar da za a tona asiri duk abin da mutum ya ɓoye yau matubular sara'ir ranar da za a bayyana abin da ya zama surru ya zama a fili ranar kunyata ranar ne Allah zai ce ga wannan ne ya ha'ince ka a shimfiɗa saboda haka sai Allah maɗaukin sarki ya ce ga ayyukansa na ƙwarai nan e ba abin da kake so ka bar mar abin da baka so da manzo Allah ya faɗa sai ya juyo ya kalli sahaba ya ce fa mata zunnun me kuke zato yace me kuke zato yace e ba abin da kake so a ayyukansa na ƙwarai ka bar mar abin da baka so ya za ka bar masa eh kai da kake so duk ƙanƙantar lada ka samu ka sa shi a cikin naka sai aka ce ga wani tarin lada nan e ba abin da kake so ka bar mar abin da baka so kaga fa shi zai tashi a tutar babu ne akwai kana tsamman akwai wanda zai bar masa lada daya duk kwashewa zai shi ba ya ji dadi ba na mintuna awa daya ko minti talatin ko ma ƙasa da haka to duk ayyukan da ya sai a ce ka kwashe to ka ji illar fa ka yi wa wani aiki ga baki ɗaya? To, wannan shi ne narkon da za a yi masa wanda ya ha'inci wani a shimfiɗa. Kun ga ai bala'i ne ko? To, Allah ya tsare mu, ya kare mu da iyalanmu gaba ɗaya. Sau da haka, mata su san haka, al'ummar, azabar da za a yi wa rabin al'ummar annabi za a miki a cikin rabi a kabari, rabi, yawwa. akwai lokacin da aka samu abinan wani mai gadi na makabarta ya san an binne wasu mata a daidai wajen daga karfe ɗayan dare ta yi to zai fara jin nishi nishi a kabarin baya daina baya daina ji har sai an kira sallah na farko as-salatu tukunne yake daina ji akwai lokacin da abin da ya tsananta baya iya zama a wajen guduwa yake yi saboda tsananin nishin da yake ji to kun ga akwai azaba a cikin barzakh akwai azaba a rayuwar kabari wato rahama ce ta ubangiji Allah ya boye wasu abubuwa da yawa da Allah yana bayyana wasu abubuwa ba za ma mutane ba za su iya binne ƴan uwansu ba to wannan din ma rahama ce da Allah ya ɓoye ma lokacin da za ka mutu ita ma rahama ce za a ce ma sauran ka sati biyu ka mutu yaya abinci ma sai ka daina ci komai kafin ma lokacin ma sai ka mutu ba haka ba ne to sai Allah ya ɓoye wani lokaci sai ga sai ka yi aikin alkhairi ko kuma ka yi aikin da ka yi ko kafin ka gama ko kana yi sai mutuwa ta zo shi yasa Allah ya ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron wani ne da a cikin sa za a mayar da ku zuwa ga Allah in fa lokacin yayi baka isa ka ce kaki ba dole sai ka je Allah ya sa mu je a sa'a saboda haka cin amana wato bala'i ne ita kuma amanar akwai amanatil amma amana ta gaba gari gaba ɗaya ka bar shugaba a kowane mataki shugaba ka ɗauke shi da faɗi kai mai gida ai kai ma shugaba ne ‘ya'yanka da Allah ya baka da matanka duk amana ne a ƙarƙashinka ka ɗora su akan turba ta musulunci shine ma'anar sai kun dawo ga addininku ƙasƙanci ba zai bar musulmai ba sai sun dawo ga addininsu amanoni da Allah ya ɗora maku, to sai kun koma kun ga kun riƙe wannan amanar. Iyalinka, kana karantar da ita, ko ka ba ta dama ta je ta koyo addini, ko dai a'a, kai dai ka yadda ta je ta koyo ilimi na sana'a, amma ba ka yadda ta koyo ilimi na gyaran sallah da ibada da tsarkinta ba, ana samun waɗannan mazajen. sai su yi kudin gora su ce ai malaman duk ɗan iska ne to kaifa ɗan kai kai me duk malaman ɗan iska ne kaifa kai kafa ɗan iskan ma ba haka ba ne saboda haka ka yadda ta je ta koyo ilimi na zamani shi ma wannan ilimin ai na addini ne addini ne zo da shi an sanja masa riga ne kawai to sannan sai ba ka hana ta kuma neman ilimi na addini to kai wani irin abu kenan ‘ya'yanka da Allah ya baka amana ne sai ka basu dore kiwon Allah in sun ga dama su gyaru in sun ga dama su lalace baka san abokansu ba baka san shiga da ficensu ba saboda haka iyalai da Allah ya baka daga kan mata zuwa yaya duka amana ne sai kuma Allah ya tambaye ka yaya kai gudanar da su zaka ga wasu iyayen suna iya kokarin su su dora yayansu akan turba amma wasu ba ruwansu ko waiwayawa su kalli yaya suke ba sa yi ba sa bincikai akan ‘ya'yansu. To, amanar da Allah ya ɗora maka, ka riƙe ta? In kai shugaba ne na ƙaramar hukuma, amana ne Allah ya ɗora ma mai faɗi, yaya. In kai shugaba ne matakin sarauta, amana ce Allah ya ɗora ma, kana kula da wannan? Shugaba ne Ga baki ɗaya na kowa da kowa a ƙarƙashinka yake, amana ce Allah ya ɗora ma, kana kula da wannan? In Allah ya ɗora maka fa sai ka kula da addinin mutane, sai ka kula da rayukansu, sai ka kula da hankalinsu, sai ka kula da mutuncinsu, sai ka kula da duk waɗannan sai ka kula da lafiyarsu, sai ka kiyaye musu, sai ka yi gwargwadon yadda za ka iya. saboda haka sai ka sa ido sosai to duka waɗannan amanoni ne Allah ya ɗora ma idan ka ci amana to amana za ta ci ka in an ce amana kar ka ɗauka kai mai gida ba ɗora ma amana ba an ɗora ma idan mai gidanku baya nan babban wa shine uba sai an tambayi babban wa amanar da babanku ya bari yaya ka ɗora ko kuma kai ka ware 'yan ɗakinku ne kawai su ne mutane sauran da ba uwarku ɗaya ba kai ba ruwanka da su in ka samu alheri kawai iya 'yan ɗakinku sauran kuma ba ruwanka su ci komai ma to saboda haka sai Allah ya tambaye ka akan amanar da Allah ya baka in ka zama shugaba dole ba za ka yi buris ba sai kana sa ido sai kana tsawa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasasa bi zaka dini linan wa shiddatan ya jagoranci wannan addini da sauki a wajen da ya kamata ai sauki da tsanani a wajen da ya kamata ai tsanani na'am da kuma khassa amana wacce take keɓantacciya akwai amana ga magari akwai amana keɓantacciya akwai wanda zai keɓance kai ce kai ne yadda da kai kai ne amini na na ɗora ka akan dukiyata, na ɗora ka akan aikina, za ka kula min da aikina, za ka kula min da kaza, to amana ce Allah ya baka dole ka tsaya ka yi yadda ya kamata. Kai babu laifi ka claimin hakkinka duka, amma ka tsaya kuma a yi yadda ya dace, kar a haɗa baki da kai. Wani ya tambayan, yana harkar sai da katako, ya ce wani lokaci sai wakilan sai su zo su ce, to da Allah, za ka ɗora min naira kaza kaza kaza kaza aka yi in an sai guda dubu aka ɗora masa naira ɗari ɗari yaya ya samu nawa kaga ko ya ce za ya ce ni na ka sayar min a kaza kaza kaza amma ni kuma zan ce masa kaza kaza kaza ne sai ce to alhaji ya an saya a kaza kaza ya ɗora ɗari uku ukunsa ko ɗari ɗari ko hamsin hamsin ko goma goma to wannan ka ci amana wai yaya na ce ba za ka yadda ba shi so yake a halasta masa cewa shi ba ruwansa wai ya yadda a cuci wannan alhajin ce a karka yadda za ka samu masu rubuta rasidi saboda lalacewa su ne ma za su ce to nawa za a rubuta ma alhaji ba haka ba ne? eh? kai da kanka za su cira su baka su ce ka je kai ka rubuta kuma ba haka ya kamata ba sai a rubuta rasidi ga abin da ka saya shikenan sai a baka amma a'a sai su ce to gashi ka je ka cika da kanka sai buga maka stamp sisanin kai kuma ka je ka rubuta duk abin da ka ga dama to wannan fa ka ci amana ne kuma Allah zai tambaye ka saboda haka ka tsaya kai gaskiya arzikinka kaf sai ka cinye shi kafin ka mutu babu ƙwandala da za ta rage wallahi sai ka cinye kaf kafin ka mutu so kai gaskiya kuma abin da Allah ya zai sa ka samu haƙuri kaɗan za ka yi sai ya zo maka ta hanya mai kyau in ka gaza haƙuri sai ka karɓe shi ta hanya mara kyau to duka yana da kyau 'yan kasuwa da wakilai da masu kula da ayyuka duk su kula da irin waɗannan abubuwan shi yasa in an ce dawowa ga addini wani sai ya ɗauka kawai al'amari ne na wasa sai ya ɗauka kawai a'a ba wai ana nufin ka gyara duk komai sai ka gyara shi kul inna salati wa nusuki wa mahaya wa mamati lillahi rabbil alamin sallata da azumina da zakkata da mu'amalata da komai don Allah nake so ake ka gudanar da su yadda shari'a ta ce. Zamantakewarka da makwabtaka, zamantakewarka da iyalai, zamantakewarka da iyaye, zamantakewarka da ayyukanka da komai sana'arka, saye da sayarwa duk yi shi tsarin da shari'a ta ce shine hatta tarji'u ila dinikum, har sai kun dawo ga addininku. In ba ku dawo ga addininku ba to kuna cikin ƙasƙanci, komai za a martsake ku kawai. a zo a ce kar ku fito sallah ka isa ka fito saboda ka ki kiyayewa addininka kai kanka baka yadda kai addinin na gaskiya ba ko ba haka bane in ka tashi wani in ya tashi roko sai ya roki wani Allah ba Allah ba ko sai bala'in ya kai bala'i wani in bala'in ya kai bala'in ma ba zai roki Allah ba gwara ma mushrikan farkon ko so in damuwa ta kai damuwa sai su roki Allah in suna cikin wadata ne sai su koma suna irin salata da uzza to su kuma ‘yan yau in bala'i ya kai bala'i ma wani ya kira Husaininsa, wani ya kira Shehunsa, wani ya kira waye gashi nan dai tarkuce iri daban-daban. Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. Ƙala Allah tabara na'am ya ce, Awal khiyana fil amwal ko kuma ha'inci a cikin sha'anin dukiyoyi, wani hima da makamantansu, wani hawaha da makamantanta. Ƙala Allah tabaraka wa ta'ala, Ubangiji ta'ala ya ce, Ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda kai imani, la ta kunu lahawar rasula, kada ku ha'inci Allah da manzansa, wata kunu amanatikun wa antum ta'alamun, ku ha'inci wato amanonin da Allah ya ɗora muku alhali kuna sane, Suratul Amfali, aya ta 27. Wa ƙala sallallahu Alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi kana munafikan khalisan, ɗabi'u guda fudu, duk wanda ya kasance a cikinsu, shi munafiki ne tacacce tagaryar munafiki wa man kanat fihi khaslatun minhunna duk wanda yake da ɗabi'a daga cikin wannan ɗabi'u guda hudu kanat fihi khaslatun minan nifaq yana da wata ɗabi'a ta munafurci hatta ya da'aha har sai ya batta idza tumina khana in an amince masa ya ha'inci shine muhalli shahid idza tumina khana an amince ma aka ce na amince ma kai ne amintacce na kai na ɗora kai ne wakili na sai kuma kai ha'inci to kai munafiki ne alhadif a karanci hadisi bukhari da muslim suka fartar da shi sai almannanu gori kai ne za ka yi wa mutum sannan kuma ka zo kai masa gori ka goranta masa wannan gorin rusa aiki yake ka kiyaye gori duk abin da kai duk abin da kai karkarin ga gori a mutane ka zama ɗabi'ar fir'auna a walam rabbika fina walidan wala bifta fina min umarika sinin wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta wa anta min alkaza kaza kaza yace ashe ba mu rene ka bane kana yaro kankani mu muka kula da kai muka baka tarbiya muka kaza muka kaza gori kake kana rusa ayyukanka ne kawai duk abin da kai dan Allah ka wuce wajen karma ka waiwaita an yi sajjala shi ladanka ya tafi kana tabawa kana yin kaza ka rusa wannan qala allah tabaaraka wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kai imani la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kada ku bata sadakokinku da gori da cutarwa kai gori a mutum ka cutar da shi ka faɗi magana don ka cutar da shi to karka yaka in ka yaka sai ka bata sadakar da kai suratul baqara aya ta 200 64 wa qala sallallahu alaihi wa sallam thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyama mutum uku nau'o'in mutane uku ubangiji ta'ala gobe kiyama ba zai musu magana ba wala yanzuru ilaihim ba zai kalle su ba wala yuzakkihim ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim suna da azaba mai radadi almusbilu izarahu wanda yake sa kaya ta zarce mai zarcewa mai sa kaya da ya wuce haddin shari'a wal mannanu da mai gori alladhi la yu'ti shay'an illa mannatan wanda baya bada wani abu sai yayi goranta wal munfiqu sil'atahu bil halafil kadhib da wanda yake sai da kayansa da rantsuwa na ƙarya wallahi tallahi ni ma haka na saya